الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da hamsin da bakwai. Wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da hamsin da takwas a cikin karatunmu na Suratul Baƙara. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna safa wal marwata, haƙiƙa dutsen safa wal marwa da dutsen marwa, jabalani bi makkata waɗansu manya-manyan duwatsu ne bugun-bugun bi makkata waɗanda suke birnin makka waɗanda suke makwafta ga masallaci na harami. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, To, waɗannan manya-manyan duwatsu guda biyu min sha'airin lahi, wato suna daga cikin alamomi na addini na Ubangiji, a alami dinihi, wato suna daga cikin alamomi na addini na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Jam'u sha'iratin, sha'air jam'i ne na sha'ira, faman hajjal baita a wi'tamar. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Faman hajjal baita dukkan wanda ya nufaci ɗaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da niyyar ibada ta hajji, a tamara ko kuma ya nufaci ɗaki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala da niyyar ibada ta umara, ai, talabbasa bil hajji dukkan wanda ya cuɗanya ya shiga cikin ibadar hajji, awil umrati ko kuma ya shiga cikin ibadar umara. wa asluhuma asalin alhajj wal umra asalinsu shine alqasdu wato nufatar abu hajja ya hujju hajjan wato shine nufatar abu wa ziyara da kuma ziyartar abu to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce dukkan wanda ya nufaci ɗaki na ubangiji tabaraka wata'ala da niyyar ibada ta hajji ko da niyyar ibada ta umara fala junaha alaihi babu laifi a kansa an ya tsawafa bihima wato ya yi tsawafi ya kewaye ɗakin Allah ya yi tsawafi bihima da su waɗannan duwatsun guda biyu fihi a cikin an ya tsawafa idghamu ta'i an haɗiye ta fil asali a cikin asalin yanda kalma ɗin take fi a cikin wannan ɗamusa hannu ɗin فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وما بتاء نبتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين الإبر to an ya ɗauwafa bihima to babu laifi ga wanda ya nufaci wannan ɗakin na Allah saboda ibadar hajji ko ta umara an ya ɗauwafa bihima wato ya yi sa'ayi tsakankanin saffa da marwa bi an ya sa'a bainahuma saba'an wato ya yi sa'ayi ya yi tattaki tsakankanin saffa da marwa kewayo bakwai. Nazalat, wannan ayar ta sauka ne lamma karihal musulmu na zalika yayin da musulmai suka kyamaci hakan ɗin. Da anna ahlal jahiliya ce saboda mutan jahiliya kanu ya na bihima sun kasance suna yin sa'ayi tsakankanin saffa da marwa wa alaihima sanamani wato akan waɗannan duwatsun guda biyu akwai manya-manyan gumaka guda biyu ɗaya ana ce da shi isafu ɗaya ana ce da shi na'ilatu yamsahunahuma kuma suke shafar su to lokacin da musulunci ya zo shi to sai suke jin kyamar wato su je wannan gurin sai suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da hakan din sai Allah ta'ala ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wato an jiyo daga abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tarjumanul qur'an anna sa'aya ghairu fardin wato haƙiƙa sa'ayi tsakankanin saffa da marwa ba rukuni bane daga cikin rukunne na aikin hajji ba farilla bane daga cikin farilloli na ibadar hajji lima afadahu raf'ul ithmi min at-takhayyiri saboda abin da raf'ul ithm dokewa laifi da aka yi mina takhayiri na ba da zaɓi da aka ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima saboda abin da yake fa'idantarwa. wa ƙala shafi'iyu amma al'imamu shafi'i muhammadu bin idris wa ghairuhu da waninsa shine al'imamu malik imamu darul hijira ra'asul mutikinin wa kabirul mutasabbitin suka ce rukunin wato sa'ayi tsakankanin saffa da marwa wannan rukuni ne daga cikin rukunne na ibadar hajji rukuni ne daga cikin rukunne na ibadar umara wa bayyana sallallahu alaihi wa sallama fardiyyatahu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa sa'ayi tsakankanin saffa da marwa farilla ne a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ibadun kowace daga cikin waɗannan ibadun bi ƙaulihi da faɗar ma'aiki da ya ce inna Allah kataba alaikum sa'aya haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta sa'ayi a gare ku a kanku rawahul bayhaqiyu wannan wannan hadisi al-imam abubakar al-bayhaqi ya rawaito shi wa ghayruhu da waninsa wa qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi ce ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambatan shi a cikin alkur'ani ya'ani as-safa ku fara hawa dutsen safa sannan kuma ku tafi marwa wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa man tatawwa khairan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi don raɗin kanshi, wa fi ƙira'atin a cikin wata ƙira'a bittahtiya da mai ɗiya biyu a ƙasa ita ce ya'un, wata shididi ɓa'i da kuma yi wa ɗamusa hannu ƙarfi, majizuman kuma da zamanto, wato wannan ainun ɗin za ta zamanto majizumci. wato a lamur fil kina wa man tatawwa'a wa man yatawwa'a khairan wanda wannan ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce qira'al ali ibn hamza al-kufi da nan wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha shakirun alim da kuma can faman faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul la wa anda sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna to dukkanin waɗannan guraren guda biyu suna karanta wa man yatawwa'a ومن يطوع an gane ko yawwara wa fi ya'maluna al-ghaibu halla wa sakinun bi harfaihi yatawwa wa fi wa fi wa fi ta'is ila bi harfaihi yatawwa wa fi sa'is ila wa fi sa'is ila wa fi ta'iya'un haka al-imam shatibi ya fada wa fi ta'iya'un wajen ta'un dinnan wa manta sai ka mai da shi ya'un sannan kuma tsamu sanu din sai ka mai ta shididi shine wa man yatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim tace kira la hamza da ruwayin khalaf an hamza kenan yatawwa wa man yatawwa saboda shi yana idaga mu kamilina wa man yatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim wa fihi to a cikin wannan wa man yatawwa khairan a cikinsa akwai idghamu ta'i haɗiyewa ta fiha a cikin ɗamusa hannu ɗin wa man yatawwa khairan dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi dan radin kanshi ai man yatawwa bi khairin dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi ai amila malam malam yajib alaihi ya aikata abin da bai wajaba ba a kan shi min tawafin wato na tawafi wa ghairihi da waninsa fa inna allaha shakirun li amalihi haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala mai godiya ne ga aikinsa bil isabati alaihi ta hanyar bashi lada akan wannan aikin da ya aikata alimun bihi sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne dangane da wannan bawan nashi kuma zai bashi lada akan abin da ya aikata din إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ونزل في اليهود wannan labarin ya sauko shi kuma a cikin malaman yahudawa irin su ka'ab ibn al-ashraf irin su malik ibn saif irin su abdullahi ibn suriya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna nasa haƙiƙa waɗanda suke ɓoye wa mutane ma anzalna minal bayyinati abinda muka saukar minal bayyinati na dalilai waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara walhuda da kuma shiriya suke ɓoye wa mutane abinda muka saukar na shiriya ka ayatin rajimi tamkal ayar da take bayani akan jefewa wanda ya yi zina matuƙar yana da kwai aure wanda akwai ta a cikin littafin attaura wa na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama da kuma siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na cewa shi bawa ne namu sannan kuma jakada ne namu mun ambace shi da almutawakkil wanda yake mai tsatsan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba mutum bane wanda yake mai kaushin hali ba mutum bane wanda yake mai kaushi wajen zama da jama'a sannan kuma ba mutum bane wanda yake mai hayaniya a kasuwa baya sakaita mummuna da aka mishi da mummuna irinta yana yafewa ya kau da kai sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ba zai amshi ransa ba har sai ya miƙe addini wanda yake karkatacce ya zamanto duk waɗansu waɗanda suke bauta wani Allah sun dawo suna bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan siffar shi ce wanda take tabbatacciya a cikin littafin at-taura min ba'di ma bayyanahu lin-nas ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bayan mun riga mun bayyana wannan shiriya din da kuma wannan dalilai waɗanda suke a fili karara lin-nasi ga mutane din fil kitabi a cikin littafin at-taura ubangiji ta'ala ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto haka ne halayensu suna ɓoye wa mutane shiriyar da take hannunsu abin da yake cikin littafin a taura na shiriya suna ɓoyewa ba sa yin bayani dalla-dalla saboda masu ganewa su gane yal'anuhumullahu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nesantar da su daga rahamarsa yub'iduhum min rahmatihi ubangiji yana nesantar da su daga rahamarsa wa yal'anuhumul la'inun sannan kuma waɗanda suke masu tsinewa albarka suna ta tsine musu albarka ayil mala'ikatu mala'ikai suna ta la'antarsu suna tsine musu albarka suna musu Allah wade wal mu'minuna hakanan kuma mu'mine su ma suna ta tsine musu albarka suna ta musu Allah wade au kullu shay'in ko kuma kowane abu hatta aljamadat sandararrun abubuwa irin su duwatsu irin su kiyafe walhitan irin su kiyafe da suke cikin teku don waɗannan gabaki ɗaya su ma suna tsine musu albarka saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce al'asi yal'anuhu kullu shay'in hatta alhitan fil bahr wato wanda yake mai saban Allah wajen abin da ya shafi abin da ya sani kuma baya koyar da shi zuwa ga bayin Allah to komai yana tsine mai albarka yana la'antarsa har ma kihi wanda yake cikin teku shi ma yana mai Allah wade إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Masha Allah. Au kullu shay'in ko kuma kowane abu yana tsine musu albarka bid du'a'i bil la'anati alaihim da yin addu'a ta tsinuwa a kansu. Ubangiji ta'ala ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka dawo ai illal ladzina raja'u face dai waɗanda suka dawo an zalika daga wannan ɓoyewa abin da muka saukar ɗin na bayyanannun dalilai da kuma shiriya suka dawo wa aslahu amalahum suka gyara aikinsu ya zamanto a gaba sun tuba sun gyara aikinsu wa bayyanu sannan kuma suka bayyana wa mutane makatamu abin da suka ɓoye a baya na dalilai waɗanda suke mabayyana ɗin da shirya ɗin Allah ta'ala ce to fa'ula'ika wancananka wanda ya zamanto sun gyara halayensu sun tuba sun dawo daga kan rakiyar abin da suke kai ɗinnan gurɓatacce atubu alaihim ina amsar tubansu aqbalu taubatahum ina amsar tubansu wa ana tawwabur rahimu lalle ni ne at-tawwab mai amsar tuba ga dukkan waɗanda suka tuba zuwa gare ni ayil kathir ay kathirul qabuli li taubati man taba mai yawan amsar tuban wanda ya tuba zuwa gare ni sannan kuma ar-rahimu ni ne mai jin kai ga bayina waɗanda suke muminai
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Innan lazina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafurta, wa matu wa hum kuffarun suka mutu alhali suna kafirai ba su canza ba, wannan abin da suke kai ɗin nan na kafirce ba su musulunta ba ubangiji ya ce ula'ika wancananka alaihim la'anatullahi tsinuwar allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati hakanan kuma tsinuwar mala'ikai ta tabbata a kansu wannasi ajma'ina hakanan tsinuwar mutane ga baki ɗayansu ta tabbata a kansu aihun mustahiquna zalika su masu cancantar tsinuwa ne daga waɗannan ɓangarorin guda uku daga Allah da mala'ikansa da kuma mutane ga baki ɗaya fi duniya wal akhira a wannan gida na duniya da kuma gida na ƙarshe ita ce lahira wannasu da ya ce wannasi ajma'ina ƙila amun waɗansu daga cikin malamai suka ce dukkan mutane ga baki ɗaya ya shafi musulmai da waɗanda ba musulmai ba wakila almu'minun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a mu'mine ne kaɗai suke tsine wa mutanen banza na'am خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce khalidina fiha halin kasancewar su waɗannan la'antattu waɗannan kafirai suna madawwaman zama fiha a cikin ita wannan la'anta din ayin la'anati suna cikin wato suna dawwama a cikin wannan tsinuwa din ta Allah awin nari ko kuma halin kasancewarsu suna madawwaman zama fiha a cikin wutan almadaluli biha wanda take abar sadarwa biha da ita wannan la'antar alaiha akan ita wuta din la yukhaffafu al'azabu anhum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba a sauƙaƙa azaba anhum gabarinsu su waɗannan arnawa waɗannan kafirai waɗanda suka mutu suna kafirci barfata ainin koda da kiftawar ido ba a sassauta musu azaba walahum yunzaruna hakanan su ɗin ba a saurara musu la yumhaluna ba a saurara musu a ɗan ɗaga musu ƙafa litaubatin saboda tuba au ma'aziratin ko kuma saboda kawa hamdari saboda a kowane lokaci kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata ayar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab inna allaha kana azizan hakima na'am wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wa nazala wannan labari ya sauko lamma ƙalu yayin da mushirikan larabawa suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce mashi siflana rabbaka to ka siffata mana ubangijin naka yaya ne yake sai wannan ayat ta sauko ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa ilahukum abun bautawarku almustahiqu lil ibadati minkum wanda ya cancanci ibada daga wajenku ilahun wahidun abun bauta ne wanda yake ɗaya-ɗayan sarki makaɗaicin sarki la nazira lahu ubangiji subhanahu wa ta'ala baya da kishiya fi zatihi a cikin zatinsa wala fi sifatihi wala a cikin siffofinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala zatinsa shi kaɗai ne ba shi da na biyu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a sama da ƙasa akwai waɗansu iyayen gije baitin Allah to da an yi ta samun ta taɓurza wani ya ce kaza yake so wani ya ce ba kaza yake so ba da sauransu hakanan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shi da kishiya cikin abin da ya shafi siffofin shi dukkanin siffofin shi shi kaɗai ne ya kaɗaita da su ba wani wanda yake ɗauke da siffa irin ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda take tamka da ta Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta a sama ko a ƙasa cikin bayin Allah illa huwa face dai ubangiji shi kaɗai shi kaɗai ne ya cancanci ibada daga wajen bayinsa huwar rahmanur rahim ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ar-rahman shine mai babbar rahama wanda ta shafi mumine ta shafi kafirai a wannan gida na duniya sannan kuma ar-rahim ubangiji subhanahu wata'ala shine mai jin kan bayansa waɗanda suke muminai a gobe kiyama
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
na'am wa talabu ayatan ala zalika to shikenan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu wannan ayar wanda take nuni akan cewa ga yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa talabu ayatan sai suka nemi wata alama sai suka nemi wani dalili wanda yake nuni akan ubangiji subhanahu wa ta'ala ala zalika akan wannan abin da ya gabata a baya na cewa sifla na rabbaka din to sai suka nemi wani dalili akan abin da ya gabata a baya to shine fanazala sai wannan labari ya sauko ubangiji subhanahu wata'ala ce innal ayatin lalle haƙiƙa akwai ayoyi waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar ubangiji subhanahu wata'ala li qaumin ya'qiluna ga mutanen da suke hankalta yatadabbaruna suke lura da kyau fi khaliqis samawati wal ardi cikin halitta sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai wa ma fihi ma da abin da yake cikin su minal ajaibi na abubuwan mamaki irin abin da ya shafi mamakai kayan mamaki na sama irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka sama din yadda take rinshin ɗin nan ba wani ginshiki wanda muke ganin shi wanda Allah ta'ala ya tokare sama da shi sannan kuma ga rana nan rana din yadda kake gani tana da haske a cikin sama ta hudu take ba a sama ta farko ba take sannan kuma ga abubuwa da yawa na irin su tuburari irin yadda ake shiryuwa da su da sauransu kuma ƙasa idan muka kallaci ƙasa ita kuma ga ta nan fankaceciya wanda ga shi nan da safe za ka tashi in ka ganka a nan ka je ka duk inda kake so ka hau da sauransu ba zancen a ce wannan gurin ya tsufa saboda yawan taka shi da ake dole akwai buƙatar sai an kawo ta ƙasa an zuba saboda in kuna tafiya wata wani lokacin za ta latse ta yi ƙasa gashi na abubuwa da yawa na ƙasa kenan wa ikhtilafil laili wan nahar sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da sassaɓawar dare da yini biz zahabi wal maji'i wani lokacin ana cikin yini yini ya tafi wal maji'i dare ya zo wani lokacin ana cikin dare dare ya tafi yini ya zo shi wazzi ya dace wa nuqsan da kuma daɗuwa da ragi da raguwa wani lokacin za ka ga cewa dare ya fi yini tsawo irin yanayin da muke ciki na yanzu na sanyi dare ya fi yini tsawo yini ya zamanto gajere akan tsawo akan dare wani lokacin ka ga cewa dare ya komo gajere yinin ya zamanto shine mai tsawo irin lokacin tsananin zafi wani lokacin za a ga cewa kowanne sun zamanto daidai da daidai wannan akwai aya wanda take nuni akan kadaitakar ubangiji madaukakin sarki wal fulkin lati tajri da kuma jirage na ruwa as-sufuni wato jirage na ruwa allati tajri fil bahri waɗanda suke gudana a cikin teku walatar subu ba sa tsayawa a guri ɗaya su dake muwatsaratan halin kasancewarsu suna ababen shirgewa da kaya an cika su da kaya za ka ga jirgin ruwa shi kaɗai ya ɗauki kayan da sama da telam ɗari ta kawo shi da telam lika da sauransu amma za a ɗora su dukkansu a kan wannan jirgin ruwan amma in ya faɗo ruwa in ya shigo cikin ruwa za ka ga ya keta ruwan daga wannan gaɓar zuwa waccar gaɓar watakila tafiyar kwana talatin zai a cikin wannan ruwa amma wannan jirgin ruwan ba zai nutse ba saboda yana cike da kaya za a ganshi kawai yana tafiya gashi na a saman teku ba tare da yayin nutse ba da komai an gane ku sannan kuma ba za ka ga ya dake a wani guri kawai ya tsaya a tsakiyar ruwa ba zai gaba ba zai baya ba kaya ya mishi yawa za ka ga kawai lafiya karau ana tafiya bima yanfa'un nasa na halin kasancewa su waɗannan jirage na ruwa suna ababen cikawa sama suna ababen shirgewa bima yanfa'un nasa ga abin da zai amfani mutane minat tijarati na kayan kasuwancinsu wal himli da kuma laftattuka an yi talabtu an yi talabtu an ciko kaya wani za a ga cewa ya ce kayansu yanzu an kawo shi yana gabar koyi daga teku za a ɗako su za a tsallako su ɓangare kaza sannan kuma za a ɗako su a motoci a kawo musu nan wa ma an salallahu minas sama'i da kuma abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar minas sama'i daga sama min ma'in min maɓarin na ruwan sama fa ahyal arda bihi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rayar da ƙasa bihi ta hanyar fitar da tsirrai bihi da wannan ruwa da ya saukar daga sama ba da ha bayan ƙasa ta zamanto busasshiya ta mutu ba da ha bayan ƙeƙashewar ƙasa bayan ƙasa ta bushe fari fat ko ina za ka iya tsinkaye shi amma idan allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwan sama sai ka ƙasa kuma ta fara yaɗo tun da kana iya tsinkayar ƙasa ya zamanto baki ɗaya tsanwa ya rufe wannan ƙasa ɗin ba ka tsinkayar ƙasa kawai sai dai ka dinga tsinkayar tsanwa hal ya zamanto tsanwa ɗin nan ya tashi kara ya tashi duk inda ka je ka za ka iya laɓewa a cikin dokar daji ba wani wanda zai tsinkaye ka ko a kusa yake da kai wa bassa fiha min kulli dabbatin sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bassa ya yada farraka ya rarraba wa nashara bihi wato ya yada bihi da wannan ruwa fiha a cikin ƙasa min kulli dabbatin daga kowata dabba li'annahum yanmuna wato saboda su dabbobi ga baki ɗayansu suna ta haɓaka ne suna ta daɗuwa ne bil khisbil ka'ini anhu da tsatse wanda yake kasancewa saboda saukar ruwan sama za ga cewa idan kaji ne ko zabi cikin damuna za su yi ta zubar da kwayakwai kaga cewa kwai yayi arha bircik duk inda ka je ka a kasuwa inda ake sai da kwai za ka ga cewa inda kana sayan kwai ɗaya dala goma sha biyar ya komo dala goma inda kana sayan shi dala ashirin ya komo dala goma sha biyu za ka ga ya faɗi sosai to wannan duka saboda wannan ruwa ɗin da ya sauka daga sama saboda tsatse ɗin nan da aka samu albarka shi to daga ciki yana daga ciki hatta dabbobi suna ƙara albarka ne suna ƙara yaɗuwa ne saboda wannan ɗin wa tasrifin riyahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa tasrifin riyahi da kuma jujjuyawar iskokai ta ɗalibiha jujjuyawar iskokai januban wani lokacin kaga iska tana ɓangaren dama wa shimalan wani lokacin kaga tana ɓangaren hagun haratan wani lokacin kaga tana ɗauke da zafi wa baridatan wani lokacin kaga tana ɗauke da sanfi iska ma ta zo ta ba kala ɗaya ba wani lokacin za a ga ana iskar tana dama wani lokacin tana hagun wani lokacin ta zo da zafi wani lokacin ta zo ta da sanfi wasahabil musakhar ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sannan kuma da gilgije algayyim gilgije almusakhari wanda yake abun horewa almuzallali wanda yake abun horewa bi amrillahi da al'ada umarni na ubangiji tabaraka wa ta'ala yasiru yana tafiya wannan gilgije ila haithu sha'a duk inda Allah ta'ala yake so baina sama'i wal ardi tsakankanin sama da ƙasa bila ilaqatin ba tare da wani maratayi ba ba tare da wani abu ba wanda shi wannan girgijen ya rataye da shi wanda zai kiyaye shi daga faɗowa to waɗannan dukkaninsu la'ayatin lalle haƙiƙa akwai ayoyi da lalacin waɗanda suke nuni ala wa hadaniyatihi ta'ala akan kaɗaitakar ubangiji maɗaukacin sarki da ƙaumin ya aƙiluna ga mutanen da suke hankalta ya tadabbaruna suke lura da kyau cikin abubuwan da yake shigi da huci ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane manyan ta andadin akwai waɗanda suke riƙar gumaka a matsayin kishiyoyi min dunin lahi baicin Allah tabaraka wa ta'ala ai ghairihi wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar andadan wato kishiyoyi na Ubangiji ai asnamun su ne gumaka yuhibbunahum wato waɗannan mutane butulu suna son waɗannan gumaka ɗin bita'azimi da girmama su da suke yi wal khudu'i da ƙasƙantar da kansu da suke yi ga waɗannan gumaka ɗin ka hubbillahi kamar yadda su waɗannan arnawa ɗin suke son Allah maɗaukakin sarki ai ka hubbihim lahu kamar yadda suke son Allah maɗaukacin sarki ma'ana ka hubbil mushriki na lillahi kamar yadda su waɗannan arnawa ɗin suke son Allah maɗaukacin sarki hakanan suke son waɗannan abubuwan da suke bautawa na wani Allah suke so wato ya zamanto sun baiwa Allah tabaraka wa ta'ala kaso hamsin cikin ɗari na soyayya sun baiwa waɗannan gumakan nasu kaso hamsin cikin ɗari cikin soyayya tallahi in kunna lafi dalalin mubin idnu sawwikum bi rabbil alamin kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah ashaddu hubban lillahi sune mafi tsananin soyayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala min hubbihim lil andadi ga san da su waɗannan mushrikai suke yi wa waɗannan gumakan nasu li'annahum saboda waɗanda suka yi imani la ya'diluna anhu ba sa bauɗewa ga barin kiran Allah maɗaukacin sarki bi halin ma a kowane hali suka tsinci kansu a kowane hali bawa mumini ya tsinci kanshi hali na wadata ne za a ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake godewa akan wannan babbar ni'ima da ya mishi hali na talauci ne Allah tabaraka wa ta'ala yake godewa akan wannan kyauta da ya mushi ta talauci sannan kuma yake ɗaukan haƙuri akan wannan darajar talaucinsa baya zuwa ya kai kukan Allah wajen wani amma wal kuffaru su kafirai ya adiluna suna bauɗewa wajen waɗanda suke bautawa na wani Allah su ne waɗannan gumaka ɗin fi shiddati lokacin da suka faɗa cikin tsanani ilallahi suna komawa zuwa ga Allah فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur wato su kafirai lokacin da suke cikin ni'ima da kwanciyar hankali to a wannan lokacin ne suke bauta wani Allah amma idan suka shiga cikin teku suka ga jirgin ruwa ya fara tangal-tangal zai juye da su to a wannan lokacin za su dawo kuma su fara kiran Allah shi kadai ba sa haɗa shi da bautar wani amma kuma idan Allah ta'ala ya tsayar da su shikenan kuma sai a dawo ladi laraba din a dawo ladi laraba din hal ya zamanto kuma an mamanta da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya muhammadu ya kai farin jakada abin yabo walau taral ladina zalamu da a ce zaka ga waɗanda suka zalunci kawunansu bitti khadil andadi saboda rikar abokanan adawa da saboda rikar a wato saboda rikar gumaka da suka yi wani Allah a matsayin su ne iyayen gijinsu to da zaka gansu idh yarawna al'azaba yayin da suke ganin azaba da idansu ko izi rauna azaba yayin da ake nuna musu azaba ya rauna birbi na ilil fa'ili sai ya zamanto su allazina zalamu din shine fa'ilin izi ya rauna azaba yayin da suke ganin azaba da idansu ko izi rauna azab yayin da ake nuna musu azaba yubassaruna azab kenan yayin da ake nuna musu azaba su ganta lara'aita amran azima lalle da kaga al'amari wanda yake mai girma wa iz bi ma'ana idza iz yarawna al'azab ma'ana yayin da ba iz ba iz bace wanda take fujaiya idza ce wannan yayin da suke ganin azaba lara'aita amran azima lalle da kaga al'amari wanda yake mai girma annal quwwata lillahi jami'an li'annal quwwata saboda haƙiƙa ƙarfi alƙudrata ƙarfi wal galabata da kuma cin nasara galaba lillahi ta Allah ce jami'an gabaki ɗayanta hali ne wannan saboda ƙarfi iko da ninjaye gabaki ɗaya halin kasancewar shi na Allah ne wa annallaha shadidul azab wato haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tsananin azaba ne ga dukkan waɗanda suka saba mishi ga dukkan waɗanda suka butulce mishi wa fi qira'atin a cikin wata ƙira'a walau yaral ladina zalamu yara an gane ku wannan ita ce ƙira'al wato jumhur walau taral ladina zalamu ita ce qira'an nafi al-madani ita ce qira'al abdullahi ibn amir ash-shami wa ayyu khitabin ba'du amma walau tara wannan shine abin da al'imamu al'imamu nafi almadani da abdullahi ibn amir ashami sune suke karanta walau tara amma qurra al-jumhur sun karanta walau yaral ladina zalamu ita ce kira la abdullahi ibn kathir al-makki ita ce kira al-hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce kira al Ali ibn Hamza al-Kisa'i ita al-Kufi ita ce kira al-Asim ibn Abin Najud al-Kufi ita ce kira al-Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wato waɗannan guda biyar din daga cikin Qurra'us Sab'a guda biyar suna karanta walau yaral ladina zalamu guda biyu suna karanta walau taral ladina zalamu shine warshu wato Nafi da Abdullah ibn Amir ash-Shami وأي خطاب بعد بعد وأي خطاب بعد أما ولو ترى تو سيأتي كما والفائل تو فائل ضمير السامعين تو ذي مكدوكا ولو يرى الذين ظلموا تو سيدا من تو ولو يرى الذي ولو يرى الذين ظلموا دا أتي Asami'u wato allazi yasma'u wanda yake jin alkur'ani da a ce zai ga waɗanda suka zalunci kawunansu an gane ku shine dhamiru sami kenan yanzu alfa'il din sai ya zama tuna sami walau yara sami'u allazina zalamu anan dai allazina zalamun shine maf'ulun bihi irin na walau taral ladina zalamu ne to amma waɗansu daga cikin malamai na daga cikin malaman da suka yi wa alkur'ani li'irabi ka ce wakila aka ce allazina zalamu fa'ilin shine allazina zalamu ana walau yaral ladina zalamu da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su wato yara za su san abin da za su haɗu da shi a gobe kiyama da ba su yi ba haka da ba su riƙe waɗannan abokana a dawon na Allah da ba su riƙe su ba a matsayin su ne iyayen jeji an gane da kyau yawwala to alladhina waqila alladhina zalamu waɗansu daga cikin malamai suka ce fa'ilin shine alladhina zalamu fahiya to yanzu yara a wannan gurin bi ma'ana ya alam ma'anarta walau ya alamul ladina zalamu da a ce waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar bauta wa wani Allah da a ce sun san girman laifin da yake kansu saboda bauta wani Allah da suka yi da ba su yi ba haka na'am wa anna da kuma annal quwwata lillahi jami'an wa ma ba'da hada abin da ya biyo bayan ta annal quwwata lillahi jami'an saddat ta toshe masaddal mafa'ulaini matosa ta mafa'ulun guda biyu wa jawabu lau ya ce to jawabin lau yaran lazina zalamu ko lau taran lazina zalamu a mahazufin wato an shafe shi yana nan walau yaran lazina zalamu iz ya raunar azaba ko to kira'al abu amir ibn abdullahi ibn amir ashami shi yana karanta walau taran lazina zalamu iz yurawna al'azaba iz yurawna al'azaba an gane ku yurawna al'azaba kenan shi kada ne yake karanta yurawna bi bil bina' al maf'ul kenan yubassaruna al'azab wal ma'ana abun nufi law alimu fi dunya shiddata azabillahi da a ce waɗannan waɗanda suka zalunci kawunan su suka bauta wa wannan Allah da a ce a wannan gida na duniya sun san tsananin azabar Allah wanda yake yi wa bayan shi waɗanda suka bauta wa wani Allah wa annal qudrata lillahi wahdahu sannan kuma haƙiƙa ƙarfi iko na Allah ne shi kadai waqta mu'ayanatihim lahu lokacin da suka ga azabar ta Allah a gobe kiyama wa huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama lamattakhadhu andadan min dunihi da ba su riƙi ba wato kishiyoyi wani ubangiji maɗaukakin sarki ta a ce sun san hakan ɗin to rashin sani shine ya fi dare duhu kenan abin da muka yi daidai ubangiji su ba na huwa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik